وأعد للكافرين عذابا أليما Allah ta'ala ya tanadi azaba ga kafirai da wanda suka yi kafirci jihim da annabawa ya tanada musu azaba ma ulama a masawa da zabi ko a hada shi aka shine ala akhadna bisa akhadna يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ya ku da dauka imani hadi lau ku tuna nimar Allah da yi gare ku yayin da bandunu suka zo ku ne ku fara na kafirai mutahazzibuna ba su yin tattarki a sun yi tattarki a sun tattaro sun yi jama'a jama'a ayyama hafar da handaki shekarar haƙar ganuwa wato bani ƙurai da ne ko su suka je suka zo kano ƙurai suka ce ya kamata ku zo ku taimaka mana daga rafanu ku zo mu tare da mu da ku daga rafanu mu tare mu zo mu tumi shi baki da kawai baki daya mu tada annabi har gida mu tumi shi mu huta dan mun ga da shi yau fitai kai wa jama'a su kadai hari sai ka da su yau fitai kai wa dannan hari ka da su in ko muka tare duk baki daya to ba da zai da mu mu je mu matsa su kuma a cikin madina kawai mu tumi su baki daya mu kanya su baki daya kawai a huta shi kenan sai suka boko bakin madina da kawai yakin ganuwa ne sai ka sa bakin madina sun zo sai labari ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsalna alaihi ya muka aiko musu da izga sannan ga ina labarin da wasu haddaki ne wannan haduwa ne cikin wannan haduwa ne cikin ambaton iskan nan ta yakin ahzabu a watan shawwal aka yi yakin ahzabu yakin ganuwa shekara hudu daga hijira aka yi ina ko shekara biyar daga hijira sababin yakin ganuwa yayin lamarin da sha'anin yayin da kauratar da banin laliri ya abku daga madina daga gururuwar sa nan madina manzo Allah ya ce to ki kaura ya kauratar da su daga madina suka koma sham to sai jama'u daga cikin su suka dari daga cikin manya manyan su huyayi dan huyayi dan ahadaba na ciki kinana tibinar rabi'i na ciki abu ammar ne ammar ne wa'ili shi ma yana daga cikin wanda suka taho suka taho cikin wasu jama'a daga cikin banin nabi har da suka gabato makka suka zo wajen quraishawa sai suka faɗaitar da quraishu a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce in dai kun taro kun zo za ku yaƙi muhammadu ma taimake ku muna tare da ku a kan muhammadu har dai mutum ɗike shi sai ku abu su biya ɗan harbin ya ce ike maraba maraba marhaban wa ahalan ai da ma abin da muke so kenan in ike marhaban wa ahalan in ji abu su biya da harbin ike gaya muku mishin koyuwar mutane a wajen mu ala adawati muhammadu wanda ya taimake mu musu gaba da muhammadu shi muka zo da ma inda ba ba ma da muke nema ne mun samu taimaka shike nan muke koyuwar mutane mun mu wanda ya taimake mu musu gaba da muhammadu shi muka zo sai quraishi suka ce suka ce da wadannan yahudawa su banin nabi din nan suka ce to ya ku jama'a yahudu to to za mu tambaye ku cikin kamun mu je yakin ku ma abuta littafi ne kuna da kuna da littafin farko domin kuna da attaura to fa hajiru na ku ku ba mu labari shin mu ne akan gaskiya ne ne ko ko muhammadu ne akan gaskiya tukun ku gaya mana mantin yanzu mu ji sai ko yahuda suka ce a a ai ku ne akan gaskiya ku da yiwo ne da hana ku abin da yayan ku daga hannun ku rayi ai ku ne akan gaskiya to anan Allah ya saukar kun su da siman min kitabi har zuwa faɗin Allah da yake zuwa faɗin sa da yake wa kai jahannama sa'ira falamma qalu dhalika liquraish yayin da suka faɗi cewa suka ce da ƙwarai su ne da gaskiya sai ko abin ya faranta musu rai wa najadu li harbin sai suka yi nishaɗi saboda yaƙi muhammadu thumma haraja ulaika to shi kenan yahudawa sun gama shawara da mutan makka sai su yahudawan suka fito har suka zo wa ga dafanu kabila ce da kai su gailana na bajtama'u ala duk suka gama shawara suka gama akan wannan shi kenan sai ƙwarai suka fito me jan yakin su abu su biya na dan harbin dama duk ba a yi taro za a yaki annabi ba sai ka tada shi ne kan gaba sai ya kai zirge shi dama me jan yakin abu su biya na dan harbin ne shi kenan ga dafanu kuma suka fito shi kuma shugaban su ko ya rasu dan gishirin shi ne shugaban yakin nasu yayin da dukkan su suka yi shiri na huruji dan fitowa shi kenan sai wasu ayari daga fuza aka suka zo في أربع ليال wato cikin dare hudu suka taho kwana hudu suka yi gaggawa suka taho har dai suka zo suka ba Muhammadu labari sallallahu alaihi wasallam ga banin nariri sun je sun gama shawara da mutan maka sun gama shawara daga dafanu da kashif da gelana ko duk an gama shawara za a gama kai duk baki da waɗannan kabilun guda hudu ukun nan da mutanen maka za a zo a yaje ka suka zo sun gaya manzo Allah to shi kenan manzo Allah sai ya haɗu cikin hakan ganuwa da isharar Salman al-Farisi domin manzo Allah da ya shi to ya zani kun ji waɗannan mutane sun zo sun haɗa kai domin kuma ga Madina nan gari ne karami Madina kankanin gari ne galibin mutane duk suna suna waje suna ƙauyuka to yanzu a iya za a yi sun zo sun same wa gari ya zani ya da za su yi gaba to sai Salman al-Farisi kiwa da wannan shawara yace mu idan an zo yaƙi mun ba mu da ƙarfi muna son mu kare kanmu kar a farmar wato ga yadda muka yi ganuwa akan yi ma'ana sai a yi rani tsakanin mu da inda a rani tsakanin mu da inda adubai za su fito bayan da za a iya shiga domin doki ya zo ya shigo ya tsallako an same shi kenan dan mu za a kora sai koma ya shi tsallake ya ba dama wannan ya wato saboda tsoron haka ba za su iya tsallakowa ba to sai Salman ya ce ya manzo Allah mu dai can a Haris idan adubai suka tsare mu sai mu sai mu yi rani a tsakanin mu da su shi kenan annabi ya yi aiki cikin hakan ganuwa din nan musulmi ma suka yi aiki ciki har dai suka kyau jehi maza Allah sai ya zama haka annabi yakan yi kowane mutum goma sai ya yanka musu kamu arba'in nan za su haka in kama kamu arba'in zai ci mutum goma ga zuwa na za su yi aiki suka zauna cikin hakan ganuwa kwana shida suka yi suna haka kila ko kwana goma sha biyar kila ko a kwana ashirin da hudu kila ma wata guda suka yi suna yi amur dan aukin ya ce ni mun zama da ni da salmanu da huzai hotu da umaru dan mukarrin muzani da kuma waɗansu shida daga mutanen Madina to mu goma muna cikin muna mu goma nan muna cikin zira'i 40 da Annabi ya ba mu Jabir Jabir dan Abu yake faɗin magana yace mu goma din nan da ni da Salman al-Farisi da Hudayr bin Yaman da Umar bin Muqarrin da mutum shida daga mutanen Madina mu goma kenan muna cikin 40 da Annabi ya ba mu muna haka sai muka haka sai muka san da dutsen fa a cikin ramu da ta kare ne kara hannu to ya ta gare mu ba mu iya hasa ta ba sai muka ce ya kai salmanu irka hau hau fita waje ka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata suna cikin rani ne suka tanda dutsen fa suka yi suka yi duk dunduru har su suka kare da su lallabe so ne salmanu hau waje ka je ka tanda annabi ka bashi labari ka je ka bashi labari da wannan dutsen fannan da muka kasa fasawa shi ke nan salmanu sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah wata dutsen fa ta fito gare mu farasol marwatin dutse ce mai karfi ta ce a cikin cikin wannan rami ta kare da karafan mu ta dai mu ya ta gare mu ka umarce mu da horon ka ciki yadda za mu yi domin ba ma san mu tsallake iyakar ka abin da kake aiki za a yi shi kenan yaya aka yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa sai ya silmiyo ya shiga cikin ramu da shi da zamani ya suka shigo da shi da zamani cikin ramu shikenan annabi ya karbi dunduru su da hannunsa daga hannun Salmana shikenan sai sai saru wannan fa da dunduru su nan sara daya da ya tsage ta yi shikenan sai walƙiya ta tashi saboda saran nan la ba sai ha da abin da ke tsakanin duwatsun kudu da na arewa na Madina duk sai aka gansu da zai suka haske sai zuwa tsakanin sun da na yi zuwa sun madina duk sun suka haske saboda wannan warkiya har kai ka ce kai ka ce fitila ce a cikin cikin daki mai tsananin duhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahu akbar sai musulmi aka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to sannan annabi ya dauke ta duka duka na biyu shi kenan sai wata walƙiya ta sake walƙawa daga nan kamar ta farko dai sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar musulmi ma suka ce Allahu akbar sannan annabi ya sare ta a tara na uku sai ya kare ya ta baki daya yake nan sai warkiya ta warka daga gare ta misalin ta farko to kuma sai annabi ya kama hannun salmanu ya za a yi ƙeshi da haƙi ya hau ya kowa waje kuma ya ji zaji kowa waje kuma ya sassare ta to ya aka yi sai salmanu harki ya ce uwata da uwana an sake ya rasulallahi sanda kake saran hannan na ga wani abu ban taɓa ganin idan ka bane dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi a wajen mutane sai ko yake da su shin kun ga abin da Salmani ya haɗa suka ce in mu ma mun gani da ka sari saran farko yake da in ingo da ka sari saran farko da rabi dan duk wasiya ta tashi ta haske zuwa zuwa Madina duk baki ɗaya mun gani to kala sai annabi ya ce da ran sanar bacin ula ke da sari saran nan tawa na farko wal iya ta walga wanda kuka gani din nan sai ka sangu hira su jego sai ka sangun hira suka bayyana gare ni daga nan a cikin wannan hakan na hango ka sangun hira ka sace na gano biranen kisra ma kai ka ce kannuka kai ka ce hakoran kannuka ne to a sannan jibril ya bani labari cewa al'umma ta za ta yi rinjaye akan biranen kisra da kasashen hira su duk za a rinjaye su al'umma ta wanda ka gani mujiza ji ce anan da mujiza nawa ce ta tara anan ya hango garin kuma ga shi al'umma za su yi rinjaye kuma ya faɗi shi ba za shi ba kaga a ciki ya faɗi shi ba a zamanin su za a yi ba amma al'umma za su yi rinjaye za su ke nan to ike sai na sa'ar sara na biyu sai abin da kuka ganin nan yan yawan gadin nan da furu kaisara ce ka sangun kaisara suka yi haske gare ni daga wannan haske a kan kasar rum din na hango su kai ta ce kai ta ce hakoran kan mutane jibril ya bani labari ita al'umma ta za ta yi rinjaye a kasar rum sai na sadu sara na uku sai abin da kuka gani ya walka usul sana'a sai ka tangur sana'a sai ya manzai haske gare ni daga wannan kai ka ce ka hakoran kan mutane jibril ya bani labari cewa al'umma ta za ta yi rinjaye a kan yaman ku yi albishir shi kenan musulmi suka yi albishir suka yi farin ciki suka ce alhamdulillah mau'idu su bikin alkawarin gaskiya ne wa'adanin iya mana iya mana alkawarin taimako bayan tsarewa to da munafukai suka ji wannan magana sai suka ce ba kwa mamaki yanzu ku ya ga yadda za a yi rinjaye za a rinjaye nan za a rinjaye nan kuma har kwa yadda zan da nan ji munafukai suka ce yanzu ne muku burin za a rinjaye kaisara za a rinjaye ruhu za a rinjaye kisara za a rinjaye yaman to ina yi muku alkawarin baɗi ne kurin alkawarin kawai yake muku wai ya gaya muku daga nan madina yake gano katangun jira yake hango wuraren kisra da cewa kuma za a buɗe muku wai waɗancan ƙasashen ga koshi suna cikin haka wai don ku tsare waɗansu kan su zo ya ku tsare waɗannan na gaban kuma na cewa za ku yi waɗansu kaji munafukai suna ce ina muku alkawarin mun muka yi daban gashi ko yanzu haka kuke dan tsoro kuna haka dan tsoro wurin kan waɗannan su zo ba ku da ikon ku fito su fito to anan kauluhu ta'ala ya sauka yayin da munafukai suka faɗa da wanda munafunci ke cikin zuciyarsu suka ce Allah da annabin sa bai mana alkawari ba illa gurura sai rudi zanne zai zo Allah ta'ala kuma ya sake saukar da fadin sa qul illahumma malikal mulki al-ayat karanti in aya bi duliha da tsawanta falamma baragu min habari yayin da suka gama da daga hakan wannan ganuwa sai quraish sai ga su sun zo da sauran kabilu jumlan wanda suka zo madina dai a sannan mutum dubu goma sha biyu ne sannan suka sauka a gefen madina ga rami tsakaninsu da tsakanin musulmi yayin da ƙwarashi suka ga ramin nan sai suka ce wannan wannan kaidi ne laraba ba su san irin wannan kaidin ba lalle a wani ya ga muhammad irin wannan dubara amma laraba ba su san irin wannan dubara ba rasulullahi sallallahu shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito musulmi suna tare da shi har da suka sanya bayan su zuwa sal'u dutse ne manzo Allah ya fito cikin mutum dubu uku daga musulmi wato kafiran sun ninka su hudu kenan sun dubu goma sha biyu ne kafirai to shi kenan manzo Allah ya saba sansanin sa a nan ga rami tsakanin sa da tsakanin waɗancan mutane to a nan aduwin Allah to yayi dan hadama a nan ya fito shugaban banin nadiri ya fito ka ababu na asalin hayyaji wajen kabu dan asalin alƙurazi shugaban bani ƙurai wata kabun huyayyan yadda ka abu da huyayyi ya zo ya ji kuɗi ta ruwa so sai ga annabi shi kenan sai ka abu ya kulle garin sa nan kar huyayyi ya shigo shi kenan huyayyi ya nemi izinin shiga sai ko yake ya bude masa sai yake da shi kai kanka ya huyayyi kai mutum ne mai shuguri ni ne wa muhammad alkawari ba zan yaki da shi ba to ni ba zan warware ba ku je ku yi ni ban ga wani abu daga wajen muhammad da zai cika alkawari sai gaskiya na gani ku yayi dai bai bushe ba da ka'abu yana lallashin ka'abu yana cewa da shi ai na zo maka da girman zamani in gudun da yake mune da girma kuma shi ke da zanen da ya kare na zo maka da girman zamani sai bai bushe ba da yana abu ne masa yana ne masa hannu sai da ya buɗe masa garin ya kuma yawan wadai alkawarin yawan wadai alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da labari yayin da labari ya yi wajen manzo Allah sai ya aike musu zari dan mu'azin shugaban auzu zari dan ubadata shugaban hadaraju ya aike abdullahi dan rahata sai suka zo suka same su ya same su sun warware alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zazzage su suka ce da su ba alkawari tsakanin mu da ku sai suka dawo suka zo suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar ku yi farin ciki da wannan abubuwar alkawarin nan ku yi murna da shi jama'an musulmi shi kenan sai suka haɗu suna harbe beniya da su da musulmi binnubli da kiriyoyi to shi kenan suka zauna cikin tsare madina dai kwana goma sha biyar kila ko kwana arba'in ishirin da hudu to sai tsoro ya ƙara tsanani tsanani ga musulmi shi ke da banga tsarewa ta yi yawa kuma na zama tsare gari ba shiga ba fita da shi ke nan sai tsoro ya tsanani ga musulmi kuma suka so majin tsoro sun ga sun za su dawa dai suka so majin tsoro to shi ke nan to sai na aimu dan masa'udu a umar ashiri a cikin ga kafa ne yake mutum ne daga cikin ga kafa na shi nu aimu ya musulunta ba sani ba yan wanza shi ko ya musulunta yan wanza ba su sani ba shi nu aimu sai ya zo sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da annabi to ni fa na musulunta amma mutane na ba su san na musulunta ba to amma yanzu ka umarce ni da yanda ka so na a musulunta ni ba ka ne amma jama'a ta ga da hali ba san ni na musulunta ba ina cikin su kuwa to yanzu ka umarce ni da wata libara da zan yi kai ni da ya san abin da ka so to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi yake jin anna ka rarraba kan mutanen gare mu ka san yadda zaka yi ka rarraba kansu san yadda zaka yi ka hazarar da su waɗannan su ci waɗannan wannan su ci waɗannan san yadda zaka yi ka watsa su in kana da iko domin yaki yaudara ne ka san yaudarar da zaka yi ka hazarar da su su zama ba su da nasara shi ke sai na amince ce to sai na aimu ya fita sai ya wajen mali kwarai masa dama abokin su ne kwanakin jahiliya dama abokin shayen-shayen su ne sai ce da bani kwarai zata wudi ya kun ku bani ƙure mata ai kun san soyayya ta da ku sun san keɓantar abin da ke tsakanina da ku suka ce in kayi gaskiya lalle abokin mu ne kai kai ba abin tuhuma ne a wajen mu ba lalle namu ne kai sai ce to zan gaya muku in gaya muku in gaya muku quraishi da suka ce ku zo ku taimake su din nan daga dafara din nan ku ku nan sai yaki muhammadu ne ku ko kuna nufin ku taimake su akan muhammadu to in gaya muku quraishu daga dafanu ba kamar ku ne ba madina garin ku ce dukiyar ku na ciki ƴaƴan ku na ciki matan ku ma na ciki ba ku da iko bisa ku juya daga madina ku koma wani wuri zuwa wani wuri ba ku da iko to quraishi kuwa daga dafanu dukiyoyin su da ƴaƴan su da matan su duk suna can kasar su in sun ga wato kafa sun yi dan rinjaye da ganima su ɗiba su koma garin su in kuwa sun ga za a rinjaye su shi kenan su gudu su koma ƙasar su su bar tsakanin ku da su bar tsakanin ku da mutumin nan shine Muhammadu to kun san ku kun san ku an yi bakku da ku da shi ba yadda za ku yi da shi ba kun yi kaɗai da ku zai kashe gudun baki ɗaya yanzu sun zo ne kawai suna neman su haɗa ku kuma su gudu su bar ku da ku da shi ba yadda za ku yi da shi kuma an bakku duk zai kashe ku baki ɗaya ku rabu da su kawai kar ku yadda ku yaƙe manzo Allah tare da mutum ku yaƙe yadda ku yaƙe Muhammadu tare da mutane ba su ce manzo Allah ba dan yake manzo Allah sai su ce ayi imani kar ku yadda ku yaƙe Muhammadu tare da mutanen nan in dai har gaskiya suke kunkuce da su ku ba mu jingina daga manya manyan mutanen ku ku ɗebo manya manyan mutanen ku zama suna cikin mu in za a yi wannan yaƙi tukuna da za su zama suna hannun ku su kasar dan aminci gare ku bisa sharɗin a yaƙi Muhammadu ta a yaƙi Muhammadu tare da ku dan saboda kasu yi jinkiri sai suka ce lalla ko da ai bukai mana ishara da hankali lalla wannan hankali ne lalla ko yanzu idan sun ga gani ma su fasa su tafi garin su in yaƙi ya ɓaci su gudu su bamu sun bamu da shi ko ba da zani zai karkace wani ba gida lalla ga da yanzu haka za a yi ma aika musu ba manya manyan mutanen su zama suna da garin cikin mu dan kasu gudu an tashi gudu ne ga mutanen su manya manya ba dama kuma in yaƙin gaske ne su sa manyan mu a cikin mu haka za a yi kai ko da ra'ayi kyakkyawa kai nasiha to da shi ne sun karɓi wannan nasiha sai mu ayyuka ya fita daga cikin su sai kuma ya je wajen Quraishu sai sai ke da shugaban yakin Abu Sufyan dan harbin da shi da wanda ke tare da shi sai ce to kun san soyayya ta da ku kun san rabuwa ta da Muhammadu ba zuwa na da shi in to wannan mali ne ya kalla ni alayya na ga lallai ne a kaina in san muku da wata nasiha gare ku amma fa ku koye gare ni kar ku ce ni na fada zan muku nasiha na ga wannan bari zan muku nasiha amma ku koye kar ku ce ni na fada suka ce ni za mu koye ba za mu fada ba sai ya ce kun san jama'ar yahudawa kuna da labarin kuna da labarin sun yi nadama suka kiran ku dinnan da suka je suka yi wa kun samu labari cikin abin da ke tsakanin su tsakanin muhammad kun san sun yi nadama sun san sun aika wa muhammadu suka ce da shi mun yi nadama bisa abin da muka yi kun san sun aika wa muhammadu sun ce da shi ya yarda a wajen mu mu karɓo wasu mutane daga ƙuraishawa daga dahana daga manya daga cikin mutanen su shi kenan mu ba ka su ka sassare wuyan su baki daya sannan mu zama na tare da kai duka sauran wanda ya saura daga cikin su ɗaya bai sauran kun an wannan shawarar kun sani ko ko mu zami ba kun san wannan shawara sun aika manzo Allah sun ce za su karɓi manya daga cikin mutanen ku ka aika mata shi a boye ya karkashe su ku kuma sauran duk da shi da su su tare da kai da ku baki daya kun san an yi wannan manzo Allah ku ya ce iya yadda to to suna nan za su aiko an sun aiko muku suna neman jingina daga cikin mazajen ku minkum rajula ko shi da ya kada ku yadda ku ba su ya koyi sun waɗancan sun waya ta sun wani su wata mutane ba da kusan ƙarya suke da ma to ya yaji to to ya yayi wa bani ku yayi wa bani qurayza ta yayi wa quraishi to sai kuma ya fita daga wajen quraishi sai sai ya wajen ga dafana sai ce da su ya ku jama'ar ga dafana ku kun san iyali na ne dan uwan ku ne ni a cikin ku nake ku ne dangi na ku ne ni soyuwan mutane gare ni ban ga kwa tuhumce ni da wani abu ba suka ce in kai gaskiya da mu da kai duk ɗaya ne lallai ba tuhuma sai ko ya ce to zan gaya muku na abu amma ku ɓoye min kar ku ce ni na faɗa suka ce i ba za mu faɗa ba sai ya gaya musu irin abin da ya gaya wa ƙurashawa ya ce to bani ƙurai su sun yi sun shawara da muhammadu sun ce sun yi nadama kan jawo ku da suka yi su zo ku yaƙe shi sun yi nadama amma yanzu in ya yarda su zaɓi manya daga cikin ku su samu da dubara su karɓa su yi kamar ya karkashe su shi kenan ku ko da shi da su su fara a kanku duk su waka su kare waɗansu zama bayi waɗansu a karkashe su ya yadda yanzu ya isa shi za su aiko su ku ba su jama'a shi kenan ya tsoratar daga dafanu irin yadda ya tsoratar da gurai shawa yayin da daren asabar ya zo daga shawwal shekara biyar daga hijira ya zama ina daga cikin abin da Allah ya aikata ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam arsala abu sufyana shi kenan abu sufyana sai ya aiko wa ru'usu ga da shugabannin da dafa da suka aiko ya bani quraish suka aika ga bani quraish kamun bani quraish su aika to Allah sai da kudura da zai kaddara su su fara aikowa da quraish daga dafa da suka fara aikowa wajen bani quraish ta fa qalu suka ce da bani quraish ta inna lasna bi dari maqamin mu gaya muku ba mu zo gidan zama ba yaƙi muka zo ala halaka lahu wato raƙuma sun zo ba tsarewa da wakai sun zo ba mutuwa gobe a yi sammako a kama yaƙi a san abin da za a yi hatta nuna aziza har muhammad dai mu yi hannu da hannu mu da muhammadu ko ya rinjaye mu ko mu rinjaye shi wa nuhriga har mu wofin mu kare har mu kare abin da ke tsakanin mu da shi gobe a tashi da gobe a tashi da yaƙi fa arsalu ilayhi duk da nan sai bani kurai zata suka aiko musu al-yawma suka ce to ai yau mu abun mu yau yau asabar ce na asabar ko mu ba ma yau yau aiki irin wannan la na'mal la na'mal bi yau asabar ce yahudawa yi asabar ko ba su aikin komai ci wa qad kana hadatha fihi ba'duna hadathan kun san wato ba'arin mu ya farar da wani fararen abu a ranar asabar asabahum ma lam yahba sai alayhi abin da ke tsuya gare kuma ya same su ولسنا من الذين نقاتل معكم to ko kuma ba asabar din ce ba ba mu zama muna daga cikin wanda za mu yaƙi muhammadu tare da ku ba تلقون رهنا sai kun ba mu jingina من رجال daga cikin mazajenku يقول da za su zama suna hannun mu don mu amince حتى ننازل har kuma da mu da ku mu je mu yaƙi Muhammadu din mu yi hannu da hannu da shi فإنا نهجا domin mu muna tsoron إلا ربتم in in mudara madkum alhabu idan yaƙi ta kona ku واشتد عليكم الإيمان yaƙi ya muku tsanani أن to تسيروا muna muna tsoron kar ku gudu garin ku ku وتتركونا kale mu والرجل da mu ko rajula ku kale mu da mu da wannan mutum a cikin garin mu da mu da shi ولا طاقة to kun san لنا ko babu da iko da mu da shi daga wajen Muhammadu babu da iko mai yake shi in kun bar mu da shi to shi za ku ba mu ɗan zuman yanku su zama tana tare da mu nan dan mu amince فلما رجعت إليهم to yayin da manzannin nan suka koma wajen Quraish daga Rafanu suka ga amma su ga kun kun da abin da bari Quraish da suka faɗa قالت قريش sai Quraish suka daga Rafanu suka ce تعلمون والله والله.
الذي هددكم Bihi mu'amin kun san wallahi abin da mu'amin dan Masaudi ya faɗa kun san gaskiya ne kun san wato ashe ya samu labarin gaskiya dan ya faɗa fa kun san abin da ya faɗa ya zama gaskiya فأرسلوا إلى بني shi قريش kenan sai suka aika da jawabi wajen mani ƙwarai mata إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا suka ce wallahi mu ba za mu ba ku ko mutum ɗaya ba daga cikin mutanenmu وإن كنتم تريدون an القتال da kuna nufin yaƙi to ku fito ku فقاتلوا yi yaƙin فقال البنو sai قريظة bani ƙwarai su suka ce إن انتهت إليهم yayin da manzannin suka cike gare su da wannan labari إن الذي sai suka ce ذكر لكم suka ce to kun gani abin da ma'aiwa ɗan Mas'ud ya faɗa kun ga ya zama wallahi gaskiya ne ko ما يريد القوم wato su mutanen nan ba sa nufin komai إلا أن يقاتل sai su yi yaƙi فإن وجدوه in ارتدوا sun samu kafa إن in ta zuwa su yi ganima ta ta وإن كان غير ذلك in ko wani ganima ya samu انتهوا إلى shi kenan su gudu zuwa garin su وهلوا بينكم وبين su bar tsakanin ku da tsakanin wannan mutum a cikin garuruwan ku فأرسلوا إلى قرية shi kenan sai suka aika wajen Qurayshawa daga Gafanu suka ce mu mun rantse da Allah ba za mu yaki tare da ku ba har da ku duna har sai kun ba mu jingina sai suka ki ba su komai shi kenan sai Allah ya bambanta tsakanin su kowa ya kide wajen kowa shi kenan a cikin daren sai Allah ya komo musu da iska da ƙarfi ita ce iskar saba a cikin dare mai tsananin sanyi da tsananin duhu kuma shi kenan sai iskar ta dinga ciccire ɗakunan su a tsanabahun ta dinga ciccire wata man hema ta su ta dinga ciccire tukwanen su to kana jin sai ta zama ta kanje har da mutum a kan ƙasa sai Allah ya aiko mala'iku suka raurawar da ƙasar da ke tare da su amma mala'ikun ba su yi yaƙi ba kan ƙasa kawai su daidai sai dai mala'iku suka tofa razani a cikin zuciya ta su sun mare sun maro sun mai rasulun layi to kaji su abin da suke ciki kenan to nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin madina shi kuma sai ya ce wane ne a cikin ku zai tashi ya tafi wajen mutanen nan da suka zo yakin mu ya zo min da labarin su wanda ya haka Allah ya sashi a aljanna daga cikin mu ba wanda ya iya tashi don kuwa ya ya tashi halaka da shi ba ba wanda ya iya tashi daga cikin mu shi ke nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wayyan min al-layli wakati daga dare sannan ya waiwaya gare mu sai hadirin zancen da ya faɗa dai sai mutane suka yi kawai dai to a zai tashi je cikin mutanen yakin nan ya je ya gano su zo ba mu labarin su aljanna Allah ya sa shi aljanna sai mutane suka yi kawai dai daga cikin mu ba wanda ya tashi sai ya sallah dan zamani daga dare sannan ya sake waiwayawa gare mu dai sai hadirin maganar sa dai waccan cewa zai tashi je wajen mutanen nan ya zo mana da labarin su Allah ya shigar da shi aljanna sai mutanen suka yi kawai ba ɗayan da ya tashi daga cikin mu saboda tsananin tsoro da tsananin yunwa da kuma tsananin zanyi sai annabi ya ce ya kai su ne fasu sai na ce amsa waka ya rasu lallahi sai na tashi dan sai na zuwa gabansa sai ya kama hannuna sai ya shafa kaina da fuskata sannan ya ce da ni tafi wajen mutanen nan har lokacin ya kabo min da labarinsu wala duhu isan na shay'an amma daga ganin su ka zo da labarin kawai za ka yi karka yi komai har dai ka dawo zuwa gare ni sannan annabi ya ce Allah ka kiyaye shi ka kiyaye shi ta gabansa ka kiyaye shi ta bayansa ka kiyaye shi ta damansa ka kiyaye shi ta hagu ka kiyaye shi ta sama da shi ka kiyaye shi ta kasa da shi kenan an ga cikin dafa yi shi kenan ita sai na ɗauki iyaka sai na tafi ina tafi sai na tafi kuma ina tafiya nan da kuke karnin zu shi hammamin kaga ce ina tafiya ne cikin ɗakin wanka ma na ɗakin wanka ba san zashi ne da shi saboda mu yi kaga ce hammami ne ke tafiya sai na tafi sai na je na shiga sansanin mutanen sai na kalar Allah ya aiko musu da iska da rundunar Allah tana aikata musu abin da suke aikatawa ba ta tabbatar muke kiran tukunya ba wala wata wuta iskar ba ta bari ba wala wani jini sai na je kan abu su biyana yana zaune ina tsugune yana jin fiyi za a hansu ne sahaban ba a hansu sahaban sai na ɗauki biya ɗaya sahaban kawai ba a hansu sahaban gurin sai na ɗauki biya ɗaya daga cikin shiryoyi na shi kamar da ƙaushi sai na ajiye kibiyar a tsakiyar bakana ne nufin in harbe shi yake wallahi da na harbe shi wallahi da na same shi to amma sai na tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni kar ka fara da komai kar ka fara da wani fara na abu ganin da kai kai ka dawo annabi ya ce kan komai amma ba dan ya hana ne suka wani abu zai hande shi kan shiguwa to annabi ya ce kan fara da wani abu sai na mai da sai na mai da kibiya ta cikin kwari na to shi kenan ina tsaye a cikin sunna kallon wanda suke su kuma sa gari na ji ni ne ba ba da ba su gaishe ba Allah ya ce ai yace yayin ina ga ina kuma cikin su da Abu Sufyan ya ga ma ta fa'alu abin da iska take musu junudullahi da abin da rundunar Allah ke musu la tuqiru lahum ba su tabbatar musu da ƙwarya wala wuta wala wani kim hema sai Abu Sufyan ya tashi sai ya ce ya jama'a Quraishu ya wuri kullun minkum biyar da yi kowanne daga cikin ku ya kama hannun abokin zamansa yanzu shi ke nan ya duba wane ne ya kai gashi fa ahasu bi fa ahasu bi yadi jalil ni ce ni a nan sai na kama hannun abokin zamana qultu man sai na ce kai wane ne fa qala sai da subhanallahi subhanallahi amma ta'rifu shin baka san ni ba ana wulana min ni ne wani dan wane rajulun minkum mutum ne daga cikin ha- daga cikin hawazina na fa qala abu sai sufyan abu sufiya ne yake ya ma'ashara quraish ya ku jama'a quraishu lakum wallahi ma asbahatun li dari maqamin ku na rantse da Allah ba ku wayi da ni a gidan zama ba babu gun zama halaka alqura wato awakai sun halaka wato raƙuma ma sun halaka wa ahlafa an-nas baru kure yanzu ko sun bar mu da za su taimake mu sun yi wa balagana anhum alladhi nakara abin da muke ci ya sadda mu daga wajen su wa laqina wa laqina yi hazar rihi mun gamu da mata rauna abin da kuke gani daga wannan iska kuma ga ta hana musu nutsuwa fartailu maza kuma raita daga nan fa inni ni zan tantance musu yara ثم قام dan da na sai kan shi in fira kumunsa وهو معكوف alakumunsa yana ina daure da akala فجلس sai ya zauna a kan raƙuminsa sai da kira raƙumin sai raƙumin ya zafi da masa kafa uku أسرق bai إيقاظا sau akalansa ba sai yana tsaye وسمعت قطفان وسمع
وسمع القطفان ga ɗafa da tabi ما فعل القريش sun ji abin da ƙurai suka yi duk sun hau raƙumansu za su gudu فاستمروا kuma sai suka zarce suna kuma sai suka zarce za su koma garinsu قال jibu zai fata yake فرجعت
sai إلى رسول الله صلى الله عليه na dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم sai ga ce ina tafiya cikin hammami ne sai na zo wajen annabi قائم يسلم nufar da shi a tsaye yana sallah ما سلم yayin da ya yi sallama sai na bashi labari sai ya yi dariya بدل أن har sai haƙoransu duka bayyana ana gani amma a cikin bakin dare da ya dariya sai aka daga ganin hasken bakin sa kuma yayin da na bashi labari na ƙare bashi labari ƙarirtu kuma sai na nutsu وذهب أن الدم sai ɗumin da nake ji zafin jikina kuma ya tafi sannan na ji daɗi kuma ɗari ya dawo Sai na ji فأتاني النبي صلى الله shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo mun kuma dan cikin dare ne fito ake ta wannan sai annabi ya zo kusa da ni sai ya sa ni da ita matar ita ne bacci kusa da kafafuwan sai ke kwanta a nan shi kenan ya kwantar da ni kusa da kafafuwan sa ألقى علي ضرب ya lullube ni da rabin tufafin sa وألزق سدد ya dan falaki ya sa ya dan falaki na da cikin kafafuwan sa ya ga ni ba mu je ba ina bacci ne ta bacci ne ta bacci har na wayi gari فلما أجاب yayin da gari ya waye sai annabi yake يا نور kashiya mai yawan bacci ya rumani sai da yi ya rumani وبياكم يا بني ذوات
ayyar da ka sai ka tawata su
هناك بينه وشر
fa arsalna shi Allah ke cewa fa arsalna alaihim riha sai muka aiko musu da inka wajen yudin da rundunu don karawa da ku ku gani ba ku mutanen Madina kuna cikin Madina ba ku gani ba shi ne mala'ikatu daga cikin mala'iku وكان الله بما تعملون بصيرا ubangiji ya tabbata masa yin da abin da kuke yi ta abin da kuke yi har da halaka daga hakan gano wannan wani ya yi ma ya ma ya fa'aluna nan ta hadibul mushrikin daga tattarkiyar nan ta mushrikai إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر yayin da kuma ku tuna fa yayin da kafiran nan suka zo muku ta sama da ku suka zo kuma ta kasa da gare ku ai min alal wadi daga madaukakin kai wa asfali daga madaukakin sa amma min da madina suka zo daga gaba wai magarbi da yamma da ko ana wai ba na wai sun kai wai madina ko ana su ne ko ana aka dura su ne wai da zagar da larsanu ku tuna yayin da idan dinan ku suka dinga karkata magadai suka dinga karkata malar ta karkata an kulli shi an gaba da gane kowane abu ila adu ya zuwa adu sai adu take ganin kulli jalibin ta kowane jalibi ya gabato wa wala baitul qulub da sallar zakatan su suka zo al hanajira karare ne saboda birkita jamu hanyar da jamu ne hanjarati wa hiya mun tahal rubu shine mutukan makogoro min shiddatul hawli saboda tsananin goro وتظنون بالله zununa kuka zama kuna zace zace da Allah azasu wace al-mufassil fata ma sassabawa bin nasari yawta ku bashi nasara wali asli yawta kuma ku dinga ɗeba kauna har kuka dinga yi هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا a nan ba aka jarraba muminai kuma ga yaki kuru-kuru sun gani ga mutuwa na aka fi shiru aka jarraba muminai da ya kama yana da mukulisu da rumin tsarkin imani mai bayyana min yari da yawaninsa a nan wani ku aka rarrawar da musulmi aka rarrawar da muminai na rawawa mai tsanani min shiddatul fazai saboda tsananin birgiza وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا wanzu ka tuna ya rasulullahi tuna a sannan munafiqai suke faɗa fa sannan munafiqai suke faɗa kamar abdullahi dan ubay dan salulin da sauran waɗanda raunin itikadi ke cikin zuciyar su ai ruhin itikadi waɗanda raunin itikadi ke cikin su suke cewa Allah da annabin nasa da shi wannan wani alkawari da sai rudi ka a kuma nasu yin alkawarin za mu samu nasara waya a hira da kaisara da kabashan yamar kuma alhali ko ga tsoro ya samu na yin zafi tsakanin mu kai yaki ya zo wannan alkawari ne na rudi haka suke faɗa ga baɗi nan baɗi ne وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا na da ya rasu da lahi yayin da jama'a daga cikin almunafiki na munafikai suka dinga cewa ya ku mutanen madina ya sariba hi arin madina ta kasan madina kenan sunan ta kenan ya sariba asalin sunan ta kenan an ambace ta ne da madinatul rasuli sanda annabi ya tare a cikin ta amma asalin sunan ta ga larama sunan ta ya saribu walam bi sarrafa sarrafa ta madina alamin ya dan alamin yanci da wazan alhili da awam fi ya saribu kamar ya saribu ne to kaji yayin da mutanen munafikai suka dinga cewa ya ku mutanen madina la muqama lakum ba ku da wajen zama ai da zan yi ni muqama wa mata ya ma muqama ila igamata ba zama gare ku wala makana ta ba wurin zama farji ku goma ila manazilikum zuwa gidan da ku min da majalis da Madina wa kanu haraju da ku munafiqan sun zama sun fito ne ba annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila sanin zuwa ga sanin sabu ko jabalin dutse ne har da Madina ta wajen Madina lil itali dan yaki da suka zuwa to kuma abin ya zama haka sai suka ringa cewa mutan Madina ku koma ai ba wajen zama abun ku anan ويستأذنوا ويستعاذن فريق منهم الذي يقولون إن بيوتنا عورة mun shi kenan jama'a daga cikin munafikai suka ringa neman izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shirin biyu a cikin suna ma suka koma ba da neman izini ba wani suka daga cikin munafikai suka ji dan tsoro suka zo suna neman izinin Annabi cikin komawa ya kuluna suna cewa ya Rasulullah mu gidajen mu al'aura ce in mu koma ba al'aura ce muna son mu koma cikin Madina gaira hakilatin ba su tangantacciya ba ce insha Allah yana tsoron barayi ko na bukari shiga cikin gidajen mu al'aura ce ba rufe take ba za mu je mu rinka gidaje shi kenan mu je mu dawo qala ta'ala ubangiji yace وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا har ya suke yin biyu ubangiji ita ga ya suke wato gidajen nasu ba al'aura ne ba gidajen a kullum suke suna da nufin gudu ne kudu sun ga wato dai wai wai wato su su yi ne da munafunci ma yi biyu na ma'ana ba suke gudu bai lafiya ran sai gudu yin kitani daga yaƙi ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم في الفتنة لأتوها da dai wato ba cewa za su koma din nan gidansu al'aura ne wallahi da an shiga al-madina ta madina alaihim akan su daga sassanin madina yana wahiya daga sassanin ta sannan aka tambaye su ai sa'alahu al-jahiluna masu shigowa madina nan da yaki cikin tambaye su a shirka da ai shirka ta da wani da Allah la ta hada su bai ce wa shirku kuwa ko da a gida ma aka tada su aka ce su koma kafirci sai su koma dama waɗannan bilmad da madda al'atauha wal kasr ma la atauha ai a dauha da sun bada wannan wato ita bishinar wa fa'aluha sun aikata ta ما تلبسوا بها illa إلا
yasira da ba za su zauna يسيرا a madina ba illa yasira sai zama wanda yake kadan ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار su waɗannan munafikai masu cewa a koma ɗin nan suna zuga waɗansu su koma su su suke taimakon ga ya rasulullahi su kuma suna neman izinin wai su ma su koma su ce gidajen su a kawai al'aura ne to da ma can aida ma sun wa alkafin wa Allah alkawari min kabli sun can gaba sun ce sun alkawarin ba za su ba da baya ba
وكان عهد الله مسؤولا alkawarin Allah ko ya tabbata abin tambaya ne Allah ba ya gaskawa bihi da yi قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل Allahumma ya mutu ya Rasulullahi masu gudun nan ka ce wato gudu ba zai muku amfani ba in barrantun in kun gudu gudu gudu baya amfani ne na mutu daga mutuwa aw da katali ko kisa wanda aka rubuta maka kisa tila sai ya fito wanda za a kada shi a kashe shi tila sai ya fito kuma in mutuwa sai ta zo yana gidan ba sai ya mutu kullum gudu baya tsayawa daga mutuwa وإذا لا تمتعون إلا قليلا wannan yayin nan in farartun idan kun gudu wato ba za a ji da ku daɗi ba sai duniya nan duniya ba da shararakun bayan gudun ku kun bar annabi sallallahu alaihi wasallam illa qalila sai zamani kadan baki ya ta'ajalukum shine waliyan ajalulan ku قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة kun maka ce ga ya mutu ya rasulullahi ka tambaye su cewa ne ne zai kiyaye ku yi ku waye zai amintar da ku daga azab daga Allah in Allah ya rufe su an ba bima na halakan halaka gare ku wa ji matan da karyawa yaki aw shi ba ko kowa yake da iko ya same ku shi da wani mummunan aiki in arada Allah bikum rahmatan in Allah ya fi jin kai gare ku khairan shi ne alheri wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira wato za su samu wato wani mujibanci gare su ban ba Allah ba a gari hiwayen Allah ba su da wani waliyan masoyi yan fahimta da zai musu amfani wala wani wata da suke da ba burra da zai yi su ta anhu ga muran zu ربي يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البعث إلا قليلا hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya san masu tsarewa almusallina masu tsarewa dan su minkum daga cikin ku a cikin karatu da yake karatu mai annabi wal qailina Allah ya san masu fadi ne wani ga yan uwansu suna cewa halumma ilai na aita alu kulu ilai na wajen mu nan wala ya tuna da ba su masa jewa da kitab ya yi illa qalila sai ya annar ya wasu matan da bibi da kai أشهة alaikum عليكم masu kauro gare ku bil mu'amala da ke mako jamu shi ne jamu ne na mai kauro suna da kauron su taimake ku ruwa halin hali ne na zamiri a tuna daga namirin ya tuna فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت idan tsoro ya zo muku idan tsoro wato ya zo kamar yakin ahzabu sun zo sun kewaye madina kaga idan dinan munafikai wato kaga ya kaga suna kallon ka ya rasulullahi idan dinan munafikai yana bibiyawa ka nazar kaman kallo au ka dawara ko kaman jijiyawa an allazi bi sha alaihi wanda aka yi kuma gare ki da sun ga kafirai sun zo sun kewaye madina ko sun bigi da dan nan sai ga idan dinan ya fito sun yi kamar wanda ya kuma ka ka ce wanda aka yi musu kuma min da mutu dan mutuwa kai ne suka ratu saboda magajin mutuwa فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة النهداء idan tsoro ya tafi kuwa ai shi zai نزهة على الخير
daga nayi aka yi haudin ganima domin haka aka yi da waɗannan suka gudu iska ta warwa tsafi suka gudu shi kenan daga yau ya sabai sai suka zo wajen da aka yi taron shi kenan sai suka yi taron da kaya da kuntuna da kaya da komai aka yi taron da sauran rakuma da aka bari da wani ma ya gudu ya bar dokinsa wani ma ya gudu ya bar ya bar abin hawansa ya bar dukiya ya bar komai duk sun bar kaya sun gudu sun birgita da Allah shi ya fara gani a zuciyarsu ga tsallin sanyin dare ga duhu ga iska tana jiji hawan su kwali aka tana ji ɗaukar mutum da maka shi akan kasa haka birgin birgin gani duk da sai ihu suka fita a guje duk sai suka bar kaya na aka fito aka tafi gani mai kurma da yaki ba to yayin da suka ga wato kuma idan tsoro ya tafi wato an an yi hawan gani ma suka kun kaga mu da fakai kuma a cikin Madina an zo kun jinki ce ku an darabu kun ko su dinga dukan ku da alƙalatin da harusa hidadan masu kaifi ashhata masu ƙoro Allah kai da wata alheri ai gani mutu a ganima yadlumuna suna neman ganima أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم masu wannan zubobi ba shi imani ba hakikatan hakika ne ubangiji saboda haka Allah ya ba ta aikace aikacen zuwa وكان ذلك على الله Allah يسيرا wannan al'ibadi ba ta aikin nan nasu kuma ya tafi da mai sauki ne ga Allah bi iradati da nufin sa ne da baraka wa ta'ala يحسبون الأحزاب لم يذهبوا su munafikan nan ko Abdullahi dan Ubayy dan Salulin da irin jama'a ta wasu na zaton wato ta sarkiyar kafiran nan ne da kufari jama'un nan na kafirai da suka zo suke mai gida su sun buya a gida suna zaton ba su tafi ba ba su san abin da ake ciki ba annabi da gida sa ban sanan suna jikin Madina su san abin da ake ciki wannan sun gudu to su kuma munafikai suna ta a cikin gidaje sun buya suna zaton wato jama'an nan ba su tafi ba ila ma take zuwa maka lalle kafiyam saboda tsoron su minhum daga gare su وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم kuma na fakan nan da cikin Madina fa idan da ba'u suka zo na yaki karatan umrawa ta marra wata suka zo nan yaki kamar yakin Uhud da ya biyo yawan su sai ta manna su dinga guri ina ma a kauye suke dinga cewa ina ma ba duna mutanen kauye ne su kila araba cikin larabawan kauye ai kai ne da su fanta su ba da ta cikin kauye su dinga ina ma mu a kauye muke zama Madina ya zama bala'i ma Muhammad ya zama na tsakanin mu kullun yaki na zuwa kullun yaki na zuwa na zuwa da harhari ina ma mu ta a kauye muke muna zaune su dinga da ina ma a kauye suke su dinga cewa ina ma a kauye suke su dinga tambayar labarun ku su dinga da ake a Madina ne ake yi